أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu tarin albarka, barkanmu da sake haɗuwa a wannan yammaci na wannan rana mai albarka ranar laraba daren alhamis 22 ga watan ramadan hijira ta ma'aikin tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1447 wanda kuma shine daidai da 11 ga watan mars miladi aihuwa isa ɗanna na maryamu alaihi salatu wassalam 2026 a wannan masallaci na markazul imam al-bukhari littahfiz al-qur'ani wa dirasat al-islamiyya don ci gaba da tafsirin al-qur'ani mai girma kamar yadda aka saba kamar yadda muka alƙawaranta cewa yau 22 ga wata insha Allah ta'ala zamu ruhe wannan majalisi na tafsiri da izinin Allah ta'ala a jiya mun kon aya ta 57 daidai a cikin wannan sura suratul nisa kafin muke ci gaba muna roƙon Allah ta'ala ya muna jagora gamdakatar faɗin daidai kurakurai da tubatubai muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu daga gare su wayanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu da rahama mu kuma in ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani ‘yan uwa masu izo barin addu'a Allah ka san kowa da bukatar shi Allah ka biya wa kowa bukatar shi ta alkhairi akwai wata baiwar Allah da ta izo barin addu'a ga ‘yan uwa musulmai sanadiyar wani kasuwanci da take yi tana son al'umman musulmai su sa ta addu'a Allah ya sa mata albarka a kasuwancinta muna roƙo Allah ta'ala ya sa albarka a cikin kasuwancinta a jiya mun kun faɗa Allah ta'ala inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha na'am aramma إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نعم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول نعم.
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا mala bakar gumi yace summa shara'a bi bayani hifzil amanati sai Allah ya shiga bayanin tsara amanoni wa raddaha ila ahliha da kuma maida amanatan zuwa ga ma'abutanta if bidhalika ri'ayatu huquqi du'afa domin da wannan ne ake samun tsara haƙoƙin marasa ƙarfi allazi huwa mawdu'us sura wanda dama ƙwato haƙƙin marasa ƙarfi shine mawdu'in wannan sura suratul nisa فقال سي الله يتي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها للي الله تعالى ينا أمرتك كدك بعد أمانة زوا جماعة أبو تنتا إلى أهلها زوا جماعة أبو تاوان أمانة وهو شامل لكل ما أتو من الإنسان به وأن يتترو دو أبن دا أكبا متون أمانة شي من مال ندوكيا وغيره دون ندوكيا ومن الأمانة نادقتكين أمانة على من ولي أمر, المؤمن أمر الناس ga wanda aka ba jagorancin mutane an yi hakuma bainahum bil adli ya hukunci tsakanin mutane da adalci wa huwa qawluhu ta'ala wannan shine fadar Allah ta'ala wa idha hakamtum bainan nasi idan kuka yi hukunci tsakanin mutane ya amurukumullahu Allah yana umurta ku an tahkumu bil adli ku yi hukunci da adalci inna Allah lalle Allah ni'im ma ya'idukum bihi ma dalla da abin da yake muku wa'azi da shi inna allaha kana sami'an basira lalle Allah ya kasance sami'an mai ji ne basiran mai gani wannan ayar ɗaya ce daga cikin ayoyin da suka yi bayanin mahimmancin amana a cikin suratun nisa Allah ta'ala ya ce inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wannan ya kai matuƙar girmamawa domin idan Allah ya ce inni amurukum lalle ni ina umurtaku ba zai kai matuƙar balaga ba kamar cewa da inna Allah ya amurukum domin nan cewa shi inna Allah lalle Allah ya dullu ala al'azama yana nuni ga girma na Allah ta'ala كأنه قال إن الله الذي له الألوهية عليكم وله الحكم عليكم يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها كما الله يأتي للي أبنجي نناكو وند يحلتيكو ya arzita ku ya muku komai yana umurta ku da ku bada amana zuwa ga ma'abutanta shi kuma wal amru nan wannan umurnin yana iqtida'in wujub domin nan talabul fi'ili ne Allah ta'ala yayi an nemi aiki ne ga bayusu ba da amana wadda suka doko domin amana tana da muhimmanci a cikin shari'ar musulunci al'amanatu anan jam'u amanatin jam'i ne na amana ita kuma amana ita ce duk abun da aka yarda ma mutum aka bashi shi to shi ake cima amana wajibi ne idan aka yarje ma wannan abun aka amince ma aka baka wannan abun to ka bada shi zuwa ga ma'abutan shi sawa'un ma'abucin kuɗi ne ya baka kuɗi to ka bada kuɗin nan zuwa ga ma'abutan su ya baka amana ta dukiya ka bada dukiyar ta zuwa ga ma'abutanta wa takunu al-amanatu bil qawli wal fi'li to da haka ita amana tana yiwa ta zamo amanatan ta faɗa ce ko ta aiki tana iya yiwa amana ce ta ƙaulu zance kamar ku zo ku yi magana da wani mutum ya ce na roƙe ka da Allah wannan maganar daga ni sai kai sirri ne to kaga wannan idan ka kiyaye wannan to ka kiyaye amana ƙauliya idan kuma amana fi'iliya shine kamar misali mutum ya baka dukiya ya ce na yaƙe ka da Allah ka aje mini wannan dukiyar kada ka taɓa ta to idan ka aje ta to ka yi riko da amana fi'iliya kenan wannan anan ya nuna wajabcin yin riko da amana shine Allah ta'ala ya ce wa idha hakamtum bainan nas shi kuma nan alhukumu anan ai idha aradtum an tafsilu bainan nas fi mushajarati idan kuka yi nuhin rabewa tsakanin mutane cikin wata rigima da hasuma da tattaso tsakanin su to Allah ta'ala ya ce an tahkumu bil adli ko hukunci tsakanin mutane da adalci domin hukunci da adalci shine istiqama shine daidaituwa shike nuna cewa lalle ka kyautata zato wurin kamanta insafi tsakanin wane da wane lokacin da suke rigima da aka so tari da yawa zaka iske wani an kawo mai rigima an ka mai hasuma sai ya karkata zuwa ga wanda yahi natsuwa zuwa gare shi ita kuma shari'ar musulunci ba haka take ba a lokacin da aka kawo ma hasumiya ko kuma hasuma tsakanin mutane to za ka saurari wannan ɓangare ka saurari wannan ɓangare sai ka yi hukunci tsakaninsu bil'adun da adalci shine Allah ta'ala a cikin wata aya yace an tu'addul amanati ila ahliha ku bada amanatan zuwa ga ma'abutanta ahliha anan ana nuhin waɗanda suka cancanci wannan amana yasa Allah ta'ala yace a cikin suratul ahzab inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا التي للي من بجرود أمانة إنا عرضنا الأمانة على السماوات من بجرود أمانة قسمي قدا بقي مكجب بجرو أمانة دك السي فأبين أن يحملنها سك بعد حنزري ورندوك النوين أمانة وأشفقن منها سك نونا وحلا دكي نوين شأن أمانة amma wa hamalaha al-insan dan adam shi ya dau wannan amana innahu kana zaluman Allah ce lalle shi adam ya kasance mai yawan zalunci jahulan mai yawan jahiltar bi ake ce ma amana inna allaha ni'ma ya'idukum bihi wannan an karanta ni'ma ai ni'imama ma dalla da abinda Allah yake kiran ku da shi lakin hasala fiha idgamu sai ake idgami a cikin nan ita kuma al-mau'izatu anan malamai suka ce hiya dhikrul ahkamil maqarunati bi targhibin aw targhibin shine ambato hukumce hukumcen da suke da alaka da kwadaitarwa ko tsoratarwa Allah yana tunatar da ku da hukumce hukumce wataran a tsoratar dan ku dawo wataran a kwadaitar dan ku yi shaukantuwa zuwa ga wannan aljanna ta ubangiji ta'ala inna Allah sami'un basir lalle Allah sami'un mai ji ne basira mai gani sami'an basira mai ji ne mai gani wannan jumla isti'nafiya ce kat tahdiri wat tahdid lima sabaqa yani in lam taf'alu in baku yi ba fatu'addul amanati kuka bada amana ila ahliha zuwa ga ma'abutanta wa tahkumu bin nasi bil adli ko kuma wa tahkumu bainan nasi bil adli in baka yi hukunci tsakanin mutane da adalci ba fa inna allaha ta'ala sami'un bi aqwalikum lalle Allah madaukakin sarki mai ji ne da ababen da kuke faɗa basirun bi af'alikum mai gani ne da abin da kuke aikatawa wasa yu'aqibukum ala mukhalafatikum da sannu Allah zai uqubanta ku zai muku uquba da abin da kuke sabawa Allah ta'ala ya taimake mu wannan ayar ta karantar da mu bayanu azamatillahi azza wa jalla girman darajar Allah ta'ala gashi nan Allah yana ce makansa innallaha sahibul uluhiyya lalle Allah ma'abucin uluhiyya yana umurtakku an tu'addul amanati ila ahliha wannan shi malaman balaga ke cewa usulubut ta'zim salo na girmama kai kamar sarki yace sarki yana umurtakku maza maza ku kwashe kayan ku daga gari kaza kaga bai ce ni ba domin in yace sarki to zai yi matukar girmama kai da balaga ko yace shugaba yana umurtakku lokacin da ya ce shugaba yana umurta ku za ka fahimci cewa mai gidanka da ke umurtinka mai gida ne ya yi umarni ke na kai tsaye abin umarninsa ina fata an gane wannan to kuma wannan ayar ta karantar da mu cin tsara amana domin lazim ne mutum ya kiyaye amana hissa yana daga cikin alamomin munahuci idan aka ba mutum amana ya canye alama ce ta munahuki idan aka ba shi amana ya canye amana isa annabi sallallahu alaihi wasallam yace alamomin munafiki guda uku ne idan yana bada labari yayi ƙarya idan yayi alƙawari ya saba idan aka bashi amana ya canye alama ce ta munafiki haka duk wanda zaka ba amana ta magana amana ta dukiya ya canye to ya dau alama daga cikin alamomin munafikai kamar kai magana da shi kace wane wannan maganar na yaƙe ka da Allah daga ni sai kai sirri ne ya matsu sahiya ta waye bai fayyace ta ba bai fantsa ba ta cikin al'umma kowa ya je inda aka kwana ba wani shi ya ba matsu bai zo wani majalisi ba ce wai kun ji abin da ke faruwa akwai update new update yau ga sabon labaru sai ai wani ina gaya muku yayi kaza to kaga wannan babu amana irin yadda mutanen mu zaka yarje ma mutun daga kai sai shi za ku yi magana amma matsuwa yake sahiya wata waye bai je ya watsa wannan maganar wannan kuma zaka iske so tari da yawa wannan jarabawa ana samun ta a cikin mata isa Allah ta'ala ya ka wannan ayar a cikin suratul suratul nisa'i suran mata dan a bayyana ma mata muhimmancin rikon amana mijinki yayi magana da ke ki rike wannan sirrin kada ke matsu sahiya ta waye ki yada sirrin mijinki ga mata ki kai ai miji na je kaza yayi ya ce kaza ya ce kaza ba a son hakan ana son mace ta zama mai amana ta zama mai rikon amana ai kun ji labarin mai kwai isa ce mashhura ana malamai suna ba da misalin ta dan alama tsara amana mata ce mijinta ya cinci zinariya mai dimbin yawa yana son ya jaramce ta waishin tana da rikon amana ko ba ta da tana da rikon sirri ko ba ta da tsakiyar dare ya ce mata akwai magana da yake son gaya mata amma yana tsoro mike waro ya ce mata kwai yake yi ta yi shiru gobe tun da sahi ta gaya ma abiketa abiketa ta gaya wa mijinta mijinta ya gaya ma abokin shi abokin shi ya gaya wa matar shi magana ce ta zo ga matan mai gari mai gari matar shi ta gaya mai ya kiran yoshi ya ce kai yanzu dan baka jin tsoron Allah alheri ya same ka ki gaya muna dama garin kwai yana wayin bida ya ce imuna nasa me ke faruwa ya gaya bai ce tola mai gari ga abin da ke faruwa asili ina son in jaraba matata ne bangaren amana da sirri saboda wani abu da ya faru ashe ba ta da rikon sirri to Allah ya datar da mu to kuma addini yana samun ɗaukaka ne da rikon amana iya girman darajar mutum iya rikon amana shi iya yadda za a bashi amana ya rike ta iya kimar shi wadda la shakka min husnil mu'amala kuma wannan babu shakka cewa rikon amana yana da kyawun kyakkyawan mu'amala da ya kamata mu dabi'antu da ita malami an baka amanar yara kayi kokarin tsare wannan amanar bangaren karantar da su karatu nagartaccen karatu ka ba su aqida nagartacciyar aqida malami kada a kawo ma dalibai kayi musu rikon sakaina a ka ji waɗannan ɗaliban tamkar ɗiyanka ne tamkar wani ƙita'a ce ta jikinka lokacin da suka yi karatu mai kyau to insha Allah ta'ala za su yi ma addu'a ko kuma su saka ma lokacin kana da rayuwarka bayan mutuwa kako za su yi ma addu'a to wannan shine abin da ya kamata malami kowane irin malami malamin boko ne ya rike wannan amana ta karantar da ɗaliban da aka bashi kada ya dinga retar wai dan an ce rr ne yayi zaman shi sai witter taranta ya zo ya hita na ver wai yayi primer r a ya kiyaye amana ce Allah ya bashi kuma Allah ta'ala ya umurce mu da riko da amana malamanmu sun kasance a dauri ba sa grade ba sa yajin aiki saboda su nuna muna amana shi dalibi ina ruwan shi da yajin aiki dalibi bai san me ake nufi da yajin aiki ba bai san an biya ka bai san ba a biya ka ba kuma wannan duka malamanmu sun doke mu tamkar ɗiyansu yadda suke so su ida muna program wallahi malamina bai taba yajin aiki ba tun lokacin da ya karantar da mu shekara uku a ce wai ga lokacin da malam yayi yajin aiki wala ni ne ban san ranar ba kuma ba wai dan babu irin kinkita isalar ba ba dan ba a yi kin biyan su bane akwai lokacin da za a yi sati ba a biya su ba amma duk da haka shi jin yake mas'uliyya ce nauyi ne a bisa kai shi wayannan daliban diyan shi ne wayannan daliban amana ce darasin nan idan ba su yi shi ba lokacin jarabawa ya zo za a tambaye su shi babu ruwan mai tambayoyin jarabawa cewa ai ba a yi mu da shi ba amma shi wani malami babu ruwan shi an biya shi yayi ba a biya shi ba bai haka kuma ya kamata malamai mu ji nauyin wannan amanar da aka bamu mu dinga kallon yaran mu bar kallon gwamnati mu dinga jin dalibai waɗannan su ne muke fatan su zama wani abu nan gaba idan ba su ga kaza ba a cikin program zai iya musu tasiri har ƙarshen rayuwarsu wani zai iya mai tasirin ƙarshen silk na karatun shi sai ka ji wani ya ce ina ruwana in ma bai gani ba ai babu ruwana to kai haka aka yi ma da ana yin haka na ai kai da baka ka inda kake ba a yanzu aya ta karantar da mu a ya kamata musulmi ya zama ya ɗabi'antu da amana a duk inda yake musamman amanar riƙe baki sirri ya kamata musulmi ya zama mai sirri ya zama mai sirri tsakanin shi da abokin shi a wurin faɗar shi ya zan mai sirri tsakanin shi da mutane wurin dukiya ya zan mai sirri tsakanin shi da mutane a dukkan halaye na yau da kullum kamar mijin da zai zo ya wayi gari a majalisa yana gayin sirrin matashi Allah ya tsine ma irin wannan mazajen kuma wajibi ne mu bada wannan shahada inda muka dokuta wajibi ne mu yi hukunci tsakaninmu da mutane da adalci shine Allah ya ce wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl idan za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci kamar alƙali ne wannan ayar ta bigi alƙalai alƙali ya kiyaye yin hukunci da san ran shi alƙali ya kiyaye yin hukunci da abin da ya bayyana gare shi kakin ƙarshen shari'a a ya bari har ya bi wannan zaren tun farkon shi har ƙarshen shi isa za ka iske yau idan alƙalai suka ce su yi hukunci da atifa tausayi na ɗiya mace to aure da yawa za su kashewa malaminmu ya taɓa babu labarin wata mata ta kai mijinta inda alƙali wurin ƙara baya ci da ta yanzu da aka zo sai alƙali ya ce to yanzu a bari ha a kira shi ta ce a ba sai an kira shi ba ka ce a bari ha a kira shi aka kira shi aka ce matakka ta kawo ƙararka ya ce wacce daga cikinsu ce a matakka wance ya ce mata ta ha na hobaro ta gida aka ce lalle ga ta ya hito yanzu da ya zo an ka ƙarar shi menene matsalar aka ce ta kawo ƙararka ba ka ciyar da ita ba ka ba ta ci ba ka ba ta sha dama na daga cikin manya-manyan tomashi wanda mata ke wa maza dan aure ya mutu shine ta ce yunwa gare ta mata sun iya sharri a wannan bangare kawai za ta ce ya barta da yunwa saboda a kashe aure amma ya karamta ka ji mata ta kai mijinta ƙara cewa a kashe aure don bai sallah inda yana ba ta ci yana ba ta sha in ya yi kahircin fir'auna babu ruwanta dan giya ne ba ruwanta bai sallah zai tuba ya ta nukusa ta yana zaga mata kashi amma duka ba ta gano wannan amma in ta auri mai sallah ruku'i kamar kambolin masallaci rana ɗaya in bai ba ta abinci ba to za ka ga an kai ƙarar shi wurin sarki ko wurin alƙali a ce ai da yunwa yake barin wannan bawan Allah da ya zo aka gaya mai aka gaya mai ce to babu matsala yanzu abin da yake so a iza dogari ya tahi gidan shi daidai wuri kaza ta ba da kilan ɗaki a duba cikin ɗaki wuri ka zato abinda aka iske a kwaso su an gane? aka zo aka kwaso buhu biyu na shinkawa buhu biyu na maka karto biyu na kuskus da madara da sukari da jikka da ya ba ta bisa tabul nan tabbarta aka zo aka ce to ga abinda aka iske cikin gidan shi ce ke yanzu ki ji tsoron Allah mai yi miki haka ne zaki cewa barki da yunwa ai bai mata yadda ta kaso a ce a to yanzu ba haka ba wayan ga kayayyaki ba za a koma da shi gidansu ba shi ya yahe mata su kuma dai gaskiya ba zai zama da ita ba sai ta hoce da kuka ai wata ta tabbata cewa in an yi haka nan tana tana ta bacin wacce na ta ci amana ta kashe mata aure ta ji sakarci kamar ya ta kashe miki aure ke dai kashe kanki aure yasa zaka iske da yawa daga cikin mata suke dokar tunanin wasu su ce za su yi aiki da wannan tunanin ƙarshe auren ya mutu kawai da shi wani namiji bai yarda da wata ɗabi'a sabuwa da bai saba da ita ba Allah ta'ala ya datar da mu to wajibi ne mu yi adalci tsakanin mutane kuma kakin ka yi hukunci ka tabbatar da hujjoji sun bayyana gare ka karara ba a hukunci da abin da ya bayyana kaɗan a'a abin da ya bayyana ƙararra shi ake hukunci sai ya bayyana ƙararra sai ka yi hukunci ba haka nan ne za ka yi hukunci da mabda'iyyan ba Allah ta'ala ya dacar da ku wannan ayar faɗar Allah ta'ala inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha malaman tafsiri suka ce ta sabka akan Usman ibn ibn Talha ibn min bani Abdiddar dan banu Abdiddar ya kasance yana daga cikin masu kula da kohar shiga Ka'aba falamma da khalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam makkata yawm al-fath lokacin da aka yi fatuhu makka da annabi ya shigo garin makka aghlaqa uthman bab al-bayt sai usman ya ruhi kohar dakin Allah wasa'ada as-satha ya hausa mun kololuwa wa talaba rasulullahi al-miftaha annabi ya nemi makulli ya nemi makulli ya rasa faƙila inna huma Uthman aka ce mai ai makullin ɗakin Ka'aba yana ga Uthman ibn Talha sai aka Ali bin Abi Talib ya ce mai annabi ya ce a kawo sai ya ƙiya ya ce law alimtu annahu rasulullahi lam amna al miftah da na yarda annabin Allah ne da ba hana makulli ba فلوى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يده فاخذ منه المفتاح sai ali ibn abi talib ya lankwasa hannun shi da boye ya sabcike makullin ya bude dakin ka'aba fa dakhala rasulullahi albayta annabi ya shiga dakin Allah وصلى فيه ركعتين ركع بيو أتكن لكن كعبة فلما خرج سأله العباس المفتاح da annabi ya fito daga ɗakin Ka'aba sai Abbas ya ce mai to da Allah a bahi makullin ya zamga hannun shi ya zam kenan ya haɗe tsakanin shayar da mahajjata da kuma kulawa da ɗakin ɗakin Ka'aba fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayata sai Allah ya sabkar da ayar inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umurta ku ku bada wannan amanar ta makullaye zuwa ga ma'abutanta to shikenan da ayar ta sabga sai annabi ya umarnin cewa a mai da makullin zuwa ga Uthman ibn Abi Talha ibn Talha yace ma Aliyu je ka mai da mai makulli kuma kai bashi uzuri da Aliyu ya je sai Uthman yace yanzu bayan ka tursasa ne ka kwaci makulli kuma ka cutar da ni sai ka dawo kana tausasa min magana وقال علي سي علي يتي لقد انزل الله تعالى في شانك قرانا yace kai diba in baka labari Allah ya sabkar da Qur'ani aya ka tukam akan sha'aninka ga aya ta sabka Allah yana inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ma'abutanta sune waɗannan ƴan gidan Usman ibn Talha sai yaji a gaba ɗaya Allah yace ahliha kenan mu sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah nan take musulunta to daga nan annabi sai ya ce to kilan ɗakin ka'aba yana ga hannun Uthman ibn Talha da ɗiyan shi da jikokin shi har zuwa tashi alkiyama kuma wannan makulli na ɗakin ka'aba tun wancan lokacin har yau yana nan ga jikokin Uthman ibn ibn Talha har yau suna nan suke rike ga makullin ka'aba zaka iske in za a bude ɗakin kaba suke zawwa da ɗan da makullayen su bude a shiga kuma a ruhe kilan ya kuma ga hannunsu tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin lokacin annabi yake ga hannun iyallan shi kuma har yau yana nan ga hannun iyallan Uthman ibn Talha wasu kace al muradu min al ayati jami'ul amanat wasu kace a abinda ake ni da aya dukkan amanoni annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ahabban nasi ila allahi yawmal qiyamati wa aqrabuhum minhu majlisan imamu adilun annabi yace lalle mafi kusancin mutane wurin Allah ranar tashin alkiyama kuma wanda za su samu makusanci mazauni mafi kusanci a ranar tashin alkiyama wurin Allah imamun adilun shugaba mai adalci shugaba mai adalci tsakanin ra'iyyar shi Allah ya jagorantar da shi ga wasu al'umma yana musu adalci wa ina abghadan nas ila Allah wa inna abghadan nas ila Allah yawm al-qiyama kuma lalle mafi kyamar mutane a gobe kiyama wurin Allah wa ashaddahum azaban wa inda suka fi kowa tsananin azaba a wurin Allah gobe kiyama imamun ja'irun shugaba azzalumi wannan hadisi kamar bulala ce ga wa'anda ba su da adalci a cikin ra'iyarsu malam bagawi yace akhbarana abu tahir muhammad ibn ali az-zarrat قال أنبأنا أبو بكر محمد بن إدريس الجرجاني وأبو محمد وأبو أحمد بن محمد بن أحمد المعلم الهروي قال أنبأنا أبو الحسن علي بن عيسى الماليني قال أنبأنا الحسن بن سفيان النسوي قال أنبأنا شيبان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو هلال عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال kallama khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ya karamta annabi yayi mana huduba face sai yace ala ku saurara la imana liman la amanata lahu babu imani ga wanda bashi da amana wala dina liman la ahada lahu kuma babu addini ga wanda bashi da alƙawari yace ya karamta annabi bai hau bisa minbari ba bai mana wannan huduba ba kaga wannan aya ta yi muna bayanin matukar muhimmancin riko da amana kuma shi Allah ya ce wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli ai an tahkumu bil qisti ko hukunci da adalci inna Allah ni'ma ya'idukum bihi ai ni'ma shay alladhi ya'idukum bihi ma dalla da abunda Allah yake muku wa'azi da shi mala abdul wahid ibn ahmad al malihi yayi hadisi daga abdullah ibn amr ibn al as yana ɗaukaka hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce almuqsituna inda Allahi ala manabira min nurin masu adalci a wurin Allah ranar tashi alƙiyama suna bisa mimbari na haske ala yaminin rahman dama ga Allah wakilta yadayhi yaminun dama hannayen Allah duka dama ne umul ladina ya'diluna fi hukmihim wa alihim sune masu hukunci a cikin dukiyarsu da iyallansu da abin da aka jibinta musu na mai mala abdul wahid ibn ahmad al malihi ya sake yin wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ku yi adalci akan duk abin da aka jagorantar da ku da shi domin mafi soyuwan mutane wurin Allah sune masu adalci shugabanni mafi kyamar mutane a wurin Allah sune maciya amanan jagorori Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum يا نعم.
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم Mm.
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول na'am إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر Mm.
ذلك خير وأحسن تأويلا ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani imani na gaskiya ati'u Allah ku yi wa Allah da'a wa ati'u rasula ku yi wa manzo Allah da'a wa ulil amri minkum da jagororinku malaman tafsiri sun yi sabani akan wai suwaye ulul amri an yi riwaya daga Abdullahi dan Abbas da Jabir dan Abdullahi Allah ta'ala ya ƙara yarda gare su suka ce ulul amri minkum humul fuqaha sune malaman fiqh wal ulama da malamai alladhina ya'lamu yu'allimuna an-nasa ma'alim dinahum wanda ke koya ma mutane ma'alim na addinin su wa huwa qaulul hasan shine maganar al-imam al-hasan al-basri da malam dhahaku da mujahid fadasu e dalilin su fadar Allah ta'ala walau rudduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da za su maida wannan al'amari zuwa ga annabin Allah da kuma majibintan lamari da wa'anda la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da wa'anda ke tsakuro maganganu suna istinbadi sun san ma'anar malamai suka ce kun babu masu istinbadi sune sai malamai da ma'abuta fiqh وقال أبو هريرة مال أبو هريرة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يتي هم الأمراء سوني شواغبني والولاة دوائن دعك باجي بنت لمر الأم المسلمين وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله يا وجب حقي لمن يحكم شد أبن الله يسبكر أكنسا نا القرآن ويؤدي الأمانة يباد أمانة فإذا فعل ذلك إن أيك تحكى فحق على الرئية أن يسمعوا يا وجب جاء مبيا su yi su ji wa yudi'u su yi da'a to da haka malaman tafsiri suke sabani cewar Allah ta'ala wa ulil amri minkum wai su wa ake nuhi to anan aka ce atiullaha ku yi wa Allah da'a malaman tafsiri suka ce ta'atul lahi shine a koma a cikin littafin Allah abi duk abinda Allah ya ce a cikin littafi ayi aiki da shi shi kuma da'atul rasul shine abi umurnin annabi duk abinda ya faɗa a cikin hadisi ayi aiki da shi abu ali hassan ibn sa'ad almani'i ya yi riwaya daga abu tahir muhammad ibn muhammad ibn mahmash az-ziyadi ya ce abubakar ya ba su labari daga hassan hussein al-qattan daga abdulrazak daga ma'amar daga himam ibn munabbihin ya ce abu hurira ya ba su labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata'ani faqad ata'a allah annabi ya ce duk wanda ya mini da'a ya wa allah da'a wa man asani faqad asa allah kuma duk wanda ya mini da'a ya saba mini ya saba ma allah wa man yuti al-amira faqad ata'ani annabi yace duk wanda yawa shugaba da'a ya mini da'a wa man ya'si al-amira faqad asani kuma duk wanda ya saba ma shugaba ya saba mini wani hadisi annabi yace as-sam'u wa ta'atu na hore ku da ku ji ku yi da'a ala al-mar'i al-muslimi ga shu- ga mutum wanda yake musulmi fi ma ahabba wa kariha cikin abin da ya so da abin da ya kyama malam yi umar bi ma'asiyati matukar shugaban nan ba yana umurta ka da sabo Allah bane fa idza umira bi ma'asiyatin in aka umurce shi da ya saba ma Allah kamar shugaba ya ce a bar sallah to fala sam'a babu maganar ji wala ba'ata kun babu da domin la ba'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq da haka jama'a mu kiyayi yin tawaye ga shugabanni kada ka zama ɗan tawaye i ƙoƙari duk abin da za ka bi ka bi kana bin umarnin Allah ne da umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hissa ubada ibn samit yace bayana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a fil usri wal yusri ala as-sam'i wat ta'a akan zamu ji mu yi da'a a cikin tsanani da sauki wal manshadi wal makrahi da cikin nishadi da rashin nishadi haka muka yi ma annabi mu baya da haka jama'a yin da'a ga shugabanni da'a ne ga Allah ta'ala su kuma su Abdullahi da Abbas suka ce a'a abun nuhi yin da'a ga malamai yi ma Allah da'a ne abi umurnin malamai matukar ba malamai ne masu kira zuwa ga saba ma Allah ba yace wata rana naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana khutba inji salim ibn amir yace naji abu umamah al-bahili yace yaji annabi yana khutba a hajjin ban kwana sai annabi yace ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa sallu khamsakum ku yi sallolin ku guda biyar wa sumu shahrakum ku azumci watan ku na ramadana wa addu zakata amwalikum ku ba da zakkar dukiyoyinku wa ati'u za amrikum ku yi da'a ga ma'abuta al'amuran ku shuwa gabaninku tadkhulu jannata rabbikum sai ku shiga aljanna ubangijinku malamai suka ce wannan ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum ayat ta sabka ga Abdullahi ibn Hudhafa ibn Qais ibn Adi id ba'athahu an-nabiy fi sariyatin lokacin da annabi ya aike shi a wata sariya runduna sai suka so su canza jagorancin sai Allah ya saukar da ayar wa ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ku yi wa Allah da'a ku yi wa jagorori da'a ku yi ma annabi da'a ku yi wa jagorori da'a fa in tanaza'tum fi shay'in Allah ce idan kuka yi jayayya a cikin wani abu faruddu ku mai da wannan al'amarin jayayyarku ila Allah zuwa ga Allah shine a cikin alqur'ani war rasuli zuwa ga annabi yau sai ka tambayi dan kala katu dan kala sai ka ce ma dan kala katu wai ilar rasulin nan wane ne za a koma ma yanzu ya rasulu tufiya mu dai ahlus sunna mun sa annabi yayi wafati kai dan kala katu dama baka ma yarda ya mutu dan babu wata aya wadda ta tabbata annabi yayi wafati ko akwai tarama ayar da za a ce tuwufiyar rasulullahi annabi ya mutu babu ta ko akwai ta amma akwai ayar da ta bayyana cewa annabi zai mutu وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الله تعالى بين النبي زي amma shi ya mutu babu ayar da ta sabka ta ce gashi ne ya mutu babu ta to da haka dan kala kato ana challenging ka akan wannan ayar ka zo ka bayyana mana farudduhu ila Allah war rasuli ina ne za kuma zuwa ga annabi Allah ce in kuka yi jayayya akan wani al'amari ku maida shi ga Allah ku maida shi ga annabi mu dai mun san yadda ake koma ga Allah a koma a cikin alkur'ani a koma ga annabi shine a koma ga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam to kai ina zaka koma ga annabi shine malaman tafsirin duniya gaba ɗaya suka ce a koma zuwa ga Allah a cikin alkur'ani a koma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da yana raye da ya mutu a koma a cikin sunnar hadisan shi wannan shine fassarar malamai amma wanda ba malami ba zai sarran shi zai ga abin da ta yi mai daɗi Allah datar da mu to shine Allah ta'ala ya ce in kuntum tu'minuna billahi in dai kun kasance kun yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar ƙarshe zalika khairun mai da al'amari zuwa ga Allah shi yafi alkhairi wa ahsanu ta'wilan kuma shine mafi kyakkyawan tawili wa ahsanu ta'wilan ai mafi kyawun abun komawa ai ma'alan wa aqibatan abun komawa da makoma da haka imtisalul awamir anan ya rabu gida hudu ma amara Allah bihi kai aiki da abinda Allah ya umurni da shi ma na Allahu anhu kai nisanci abinda Allah ya hadi da shi ma lam yarud bihi yarid bihi amrun wala nahy akwai abinda bai zo da umurni ba ko hayi sannan bayanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita kuma yima annabi da'a ta zo a huska guda biyu ta'atuhu fi ma amara wa istinabu ma naha anhu kai da'a ga abinda annabi yayi umurni ka nisanci duk abinda annabi ya ce a nisanta kaga ai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana cewa baka auren mata ka auri kaunar uwarta haramun ne baka auren mata ka auri kaunar uwarta ko kaunar ubanta aljamu bainal bainal bainal ibnati wa ammatiha hadisi ne ya hana wannan shi na kala kato bai da wannan cikin qur'ani da haka yana iya auren matar shi ya auro kaunar uwarta in ko yace haramun ne sai mu ce to bude qur'ani kamar inda Allah ya ce haramun ne babu wannan ayar amma ahli sunna sun san wannan saboda annabi sai ya bayani ina fata an gane wannan wannan ayar ta karantar da mu wajibi ne ayi wa Allah da'a kuma wajibi ne ayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a dan haka son Allah akan tsari akan umurni ita ce mafita ga dukkan wani musulmi ka so Allah akan tsari a malamai suka ce Allah wa ati'ur rasula wannan ayar da ta huce a baya ta fa in tanaza'tum fi fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul at-tanazu'u shine ikhtilaf idan aka yi saɓani kai kana ganin kaza ni ina ganin kaza to a kuma zuwa ga malamai malamai su kuma za su kai mu zuwa ga fahimtar daidai a nassi ya ake fassara wannan aya ya ake fassara wannan hadisi ba biyasar mu ba kai kana ganin kaza ni ina ganin kaza to sai a kuma mi malamai suka ci to na daga cikin girman kai mukabara a karanto ma mutum nassi ya ji lalle nassin haka yake sai ya ce gaskiya ban yarda ba saboda shi ganin yake ya yi wani malam wani ilimi wannan duka yana daga cikin jarabawa da muka samu a wannan zamani ɗaliban ilimi sun jarabtu illa man rahima rabbi gaskiyan ma zaɓenta ake sai wurin wani da wani ake karɓar gaskiya Allah ta'ala ya datar da mu da biyar gaskiya duk inda ta hito in dai gaskiya ce to Allah ya ba mu ikon binta Allah ka ba mu ikon bin gaskiya ka ba mu ikon nisanta ƙarya da haka jama'a wajibi ne musulmi ya yi ƙoƙari ya bi gaskiya ya bi gaskiya domin biyar gaskiya ita ce zaman lahiya ka bi gaskiya kada ka ruhe ido idan aka ce ma kaza gaskiya ne to kada ka ruhe ido ga gaskiya kana ganin ta ƙiri-ƙiri ka yi kwana kamar wannan gaskiya Allah ta'ala ya dacar da mu to ga kuma lokaci ya kusa karewa akwai bayanin hukumce-hukumcen da ya kamata mu yi da nasihohi ga ɗaliban ilimi wanda duk shekara muna yin shi nasihohi ga ɗaliban ilimi a mun al'adanci a ƙarshen majalisi na ruhe tafsiri muna nasiha ga kanmu mu ɗaliban ilimi da nasihohi da dama wanda duk shekara za ka iske nasihohin kusan duk dai su ne nasiha ta warko ita ce al'ikhlasu wa khashiyatillah ɗalibin ilimi ya dinga yin al'amarin shi don Allah kuma ya dinga jin tsoron Allah a cikin lamarin shi domin shi ilimi haske ne da Allah yake jehawa a cikin zuciya mai kyakkyawan niyya ke samun wannan ilimi idan ka tsalkake niyyarka ka gyara mu'amalarka to sai Allah ta'ala ya haska kama ilimi wanda baka tunani shine Allah ta'ala ya ce ku ji tsoron shi fattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku ilimi abu na biyu as-sabr ɗalibin ilimi ya kamata ya dinga haƙuri akan neman ilimi ɗalibin ilimi an san shi da haƙuri ka yi haƙuri alal mashakka akan wahala kada ka aza cewa wai neman ilimi da daɗi ake fara shi a shi ilimi da wahala ake fara daga idan ka fara neman ilimi sai ka samo takalmin ƙarhe na haƙuri ka ci busasshen biredi ka ci garin kwaki duka ka daure ba don komai saboda kana da manufa ta alkhairi akan wannan tafarki naka na neman ilimi kuma ilimi ana samun shi ne da aiki da shi al'ilmu bil amali ilimi da aiki ake yi idan kana son iliminka ya tabbata to sai kana aiki da ilimin sannan ɗalibin ilimi ya nisanci girman kai ya nisanci ganin fifiko akan wani kullum ya dinga jin kanshi shi ƙasa yake kada ya dinga jin takabburi yana jin shi ma wani babba ne ɗalibin ilimi ba a son shi da haka nan ana son ɗalibin ilimi da tawazu ya nisanci girman kai ya yawaita karatu ɗalibin ilimi ana son shi da yawaita karatu yawaita karance-karance shi ke ba ɗalibin ilimi a faƙ ya buɗe mai ƙwaƙwalwa ta ababe masu ɗimbin yawa waɗanda bai san su ba labudda bil muraja'a wa takrar maimaita al'amari ba ka dinga kimshe littattafai ba a zo a ga ɗakin ka da zakkyau ga littahi kaza ga littahi kaza amma babu wanda kake karantawa sai baka garrama kuma ga littattafai da za a hiddo littattafanka babu wani abu da ka iya karantawa a ciki za ka iske na daga cikin bala'in da muke ciki a yanzu balwa ce musiba babba ɗalibin ilimi bai iya zano littafi goma da ya karanta a shekara kuma yau idan kana karatun za ka zama ƙi kai ne abun adawa za a dinga adawa da kai ana ƙiyya da kai wai don kana karatu ɗalibin ilimi ya nisanci littattafai shi kuma littafi shine silahut talib shine makamin shi idan baka da makami da mi zaka yaki babu kuma dalibi ya kamata ya san cewa yana samun ilimin ne da ladabi ga malamai duk dalibin da yake jin bashi da malami to ya samu matsala yace ani ban da malami to shedan ne malaminka ka dole sai ka hidda wasu malamai waɗanda kake koma ma akan wata fatawa idan ta rikice malamanka waɗanda ka yarda da su kana koma musu akan wata matsala kuma ya kamata ɗalibi ilimi ya dinga daɗawa akan neman ilimi kullun ya dinga samun daɗi kullun ya dinga daɗi Allah ta'ala bai ce ma annabin shi ya nemi Allah ya ƙara mai kuɗi ba bai neme shi ya nemi Allah ya ƙara mai ɗiya ba sai ya ce mai waƙon rabbi zidni ilman ka ce Allah ka ƙara mini ilimi don a nuna ma mahimmancin ilimi ga yadda kuma malamai suke ba da himma ga ɗaliban ga neman ilimi sannan malamai suna cewa ɗalibi lokacin da yake neman ilimi ya fara sanin Allah domin man kana billahi a arafu kana minhu akhwafu duk wanda ya san Allah to ya yi kowa jin tsoron Allah idan ka san Allah za ka yi kowa sanin jin tsoron shi idan ka san abu ka yi kowa jin tsoron wannan abun wai aka ce yaro ya zo yana wasa da zaki sai zaki ya ce yaro baka sanni ba yanzu uban yaron yana zauwa ya iske zaki sai ya bambara da gudu ya ce ga wanda ya sanni kaga wanda ya sanni to shine salaf suka ce man kana billahi a'rafu kana minhu akhwaf duk wanda yake kowa sanin Allah to yake kowa jin tsoron Allah isa magabata idan aka ce musu su ji tsoron Allah sai kaga mutun ya suma yayi kuka an yi mai nasiha zai kama makarkata ana wani ka ji tsoron Allah amma wani ana ce mai ji tsoron Allah zaka ga ya karkada kunne kamar bai ji ba dan haka jama'a dalibin ilimi dole ya ji tsoron Allah a dinga yada alkhairi a ko'ina ka dinga yada iliminka da Allah ya baka kuma ɗalibin ilimi kada ya dinga waiwaye a cikin neman ilimin shi abinda nake nuhi da waiwaye shine yan gunaguni masu waɗin maganganu kada ka damu da su duk abinda za a faɗa matukar dai ka yarda kana bisa kan tafarki na daidai to kada ka waiwaya domin akwai an hana ruwa gudu wa'anda su jiran suke kullum ka yi ba daidai ba a zauna bisa teburi ana tattaunawa a kanka ɗaliban ilimi wannan ita ce nasiha ta zuwa gare su girmama malamai shine babban abu a ta malamai a kimanta su kada ka dinga zama inda malaminka ke zama kada ka zauna kafin malaminka ya zauna kada ka yi magana kafin malaminka ya yi magana in yana magana ka yi shiru da natsuwa wannan shine ladabin magabata magabata sun kasance suna yin shiru in malaminsu yana magana ba yana magana mala yana magana ba bal wani zaka ga yana nuna malamin shi yatsa wani zaka ga yana daga murya gaban malamin shi Allah ta'ala ya datar da mu wannan ita ce nasiha ta zuwa ga ɗaliban ilimi kuma anan za mu dakata a shekarar bana idan Allah ya sa baɗi muna lafiya da rai da lafiya ko kuma an samu majalisin da za a ci gaba da tafsiri za mu ci gaba da aya ta 60 daidai a cikin suratun nisa muna roƙon Allah ta'ala ya duk abin da muka karanta tun farko wannan tafsiri Allah ya sa albarka a cikinsa inda muka yi kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya kankare a cikin zukatanmu gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu na ƙasarmu Nijar da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya duk abin da muke ji ma tsoro Allah ka muna magane shi muna tawassuli da ayyukanmu na alkhairi ya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka ƙara rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lahiya ya Allah ababen da muka karanta ba mu da ilimi akwai malamai ya Allah ka nuna muna kuskuren mu mu gyara shi inda muka yi daidai Allah ka sa albarka a cikin daidan mu ka ba mu ikon yin aiki da abin da muka yi daidai inda muka yi kuskure Allah ka kankare shi a cikin zukatan mu Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wansur ibadaka al-muwahhidin ya rabbal alamin اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله